بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم نعم akwai tambaya wata baiwa Allah sai ta aiko cewa ana samun mata wa'inda idan azumi ya zo saboda ba sa son su sha azumi idan lokacin al'adarsu ya yi suna shan wani magani wanda yake hana al'adar ta zo wai saboda kada su sha azumi idan bayan sallah sun rama ko idan suka je maka saboda dawafi su ma idan suna cikin wannan halin larura to sai su sha magani dan tsayar da al'adar don su yi ibada kamar yadda dai suka ce wai mai hukuncin haka to hukuncin haka gaskiya bai halatta ba don akwai taɓa lafiya a ciki zai iya yi wa su cutar da lafiyarsu a cikin rashin fitar da jinin nan don ita mace ta fitar da jini a lokacin fitarsa shine alkhairi a gare ta sannan kuma bai kamata ta canja wa allah tsarin ba duk wata za ta yi jini babu kyau haka saboda bai dace ba amma abin da aka yi na ibada ya yi in ta sha magani jini ya tsaya ta yi azumi azuminta ya yi lafiya in ta sha nan ta tsaya ta yi dawafi ta yi sallolinta da ya yi amma a lafi a duba da haƙƙinta da lafiyarta ne bai kamata ba saboda zai iya zama ya kome mata ya cuta an san kowa ya sani cewa in dai mace mata zama to normal ba ba a samun lafiya tare da ita a lokacin wata ta yi jini lafiya lau ta fitar da jini lokacin ya ɗauke ta samu kowace mace sannan amma mace ta zama lokacin jini ba ta yi jini ba to akwai matsala kuma aka tafa haka abin ya zo ya tasiri ya mata illa a jininta kuma harka haila ta to kaga an shiga garari wannan gararin lafiyar ta ɗai shi ne kawai Allah sa sai wadda kuma take cewa azumi ya kusanto to kuma tana shan wani magani da likita ya bata wanda za ta sha shi tsawon wata uku saboda tana da ciki so kuma ga azumi ya zo kuma shi maganin yana da ka'ida sai an yi wata uku nan kuma a lokacin da ake shan shi dole sai ya wato sai ya shiga lokacin azumi din da rana to wai ya za ta yi za ta ciyar ne ko za ta sha ne ta rama bayan sallah ko kuma za ta yanke magani
to idan dai magani ne likita ya ba ta dama za ta sha'ar da rana in za a ɗauke na ranar ya zama da daddare sai ta yi kamar idan za ta sha a ce misali da safe da rana da daddare to kaga dole za ta sha lokacin azumi to idan zai yi likita ya ba ta dama za ta iya sha ana shan ruwa da daddare can dare ta sha na rana kenan in ya so na safe ko na ɗayan na uku kuma in an gama sahurta shaka ga sai cika kenan idan zai yiwu a yi hakan to shi ya kamata a yi idan haka kuma ba zai yiwu ba to likita zai iya ban mata ta sha da ɗaya da yamma ɗaya wani lokacin sahur shi kenan idan kuma duk haka ba zai yiwu ba an bar shansa za a samu wata cutuwa ko za a samu damuwa wanda zai janyo birkicewar jiki ko zai haifar da wani ciwo to sai ta bar azumin ta ci gaba da sha in ya so sai zaɓi ya rage nata in tana ganin bayan wata ya shirya ta gama azumi lokacin ta gama shan magani lafiya ta samu za ta rama azumin ta talatin wannan ya yi ya ko tana ganin ba zai yi ta rama ba to sai kawai ta ciyar ɗayan biyu ne ko ta ciyar a maimakon azumi ko kuma ta rama ko kuma ta bar shan maganin idan barinsa ba zai cutar da ita ba wannan shine abin da ya kamata ta duba in dai ta bar shan maganin ciwo zai dawo ko za ta shiga wata matsala ta ci gaba da shan ganin dan dinin lahi wato yusuf ne addinin allah mai sauƙi ne ba takurawa ba maza abin da zai cutar da ɗan adam addini yana gudar da mushi yawwa
خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خسيم مبين الله تبارك وتعالى يتشي الله شين خلق الإنسان يعني تمتن وتؤمن نطفة دقدقو نمني ba komai ba ne mutum daga ɗugon mani aka halicce shi fa'iza huwa khasimun sai kuma gashi yana mai tsananin hasuma mubinu mai bayyana da ainihin hasuma da rigima da hukunce-hukuncen Allah har ma yana cewa ba za a yi tashi ba babu alkiyama ولنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون wannan abu dama an gaya maka wannan sura ta haɗe da zancen ni'imomi da abubuwan da Allah ya tanadar mana shine Allah ya ce wannan abu da to ainihin dabbobi na ni'ima irin su saniya akuya raƙumi da makamantar su dai da muke jin daɗi Allah ya ce halakana halakum Musa Allah mu ne muka halicce ta wato ainihin gare ku ya ku mutane fiha lihun a cikinta a cikin wato dabbobin nan akwai abin da za ku sutarce jikinku da shi shine defcon abin da za ku sa kaya da shi mana da fatarta da gashinta ana haɗawa a yi muku tufafi kusa Allah tabaraka wa manafi'u da abubuwan amfani kuma a cikin wato ainihin dabbobin nan naku shine daga ciki akwai hawa za ku ɗora musu kaya duk abin da za ku yi na ainihin amfani akwai a ciki kuma bayan kun amfani da dabbobin Allah ya ce wannan hata kuluna daga gare su kuma kuke samu kuke ci na naman su
ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون haka nan a gare ku a cikin dabbobin nan akwai ado ma'ana kuna yin ado da kayayyakin da ake sakawa da fatocinsu kuna yin ado ina tarihuna yayin da kuke yin wato komawa yammaci zuwa wato ainihin dawowa gida daga kiwo ko daga harkokin ku sai ku zo kuma ku yi wanka kuma ku gyara jiki kuma sa kaya ku yi ku huta rohina tasirhuna da yayin da kuma kuke fita za ku fita kuma da safe da fitar ku ta yamma kun dawo da yamma ku sa riga ku yi ado kun za ku fitar da safe kuma haka nan za ku sa kaya ku yi ado ku yi ado duk daga cikin dabbobi wannan ni'ima ce Allah ya ba mu وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم haka kuma kuke ɗaukar nauye-nauyen kayayyakin ku akan dabbobin nan da Allah ya ba ku duk ni'ima ce bayan kun yi ado da fata su da wato kuma wato ainihin gashishikan su an muku tafafi kuma sannan ku ci naman su sannan kuma su yi muku hidima ku ɗaɗɗora musu kayayyaki shi ne Allah ce suna kuna ɗora kaya a kansu masu nauyi ila baladin in zuwa gari da za ku tafi wato wannan garin lamta kunu bibalighi ba ku zama masu iya zuwa kai garin nan da wannan kayan ba illa bi shaƙi lamfusi sai da wahala ta rai sai kun ci wuya kafin a ce ku ku tafi ku ɗauka ya ku kai za ku wahala to amma sai ga shi wannan tafiyar da dabbobi za su ɗauka muku kaya ku tafi ku je ku kai wannan din ni'ima ce ta Allah tabaraka wa ta'ala yake ainihin wato ya ba mu ita da dabbobin nan lastu mibalaga illa bi shaqqi lamfusi face sai da wahala ta ainihin mai tsanani da ita ne kuke kuke zuwa inna rabbakum haqiqa ubangijinku Allah tabaraka wa ta'ala la ra'ufun wallahi wato mai ainihin jin kai ne rahimu kuma mai rahama gare ku
wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun sannan Allah tabaraka wa ta'ala ce shi da ya halitta muku wato wannan maganar da muka taɓa yi a garin mala an ce lastun bi baligihi ila balada lastun bi baligihi illa bi shaƙilan fusi idan ka ɗauki nan iya nan a ƙyale zancen dabbobi akwai wani gari da ake tafiya a nemi yardar allah ba mai zuwa garin nan sai ya sha wuya shine tafiya maka maka wanda ya ce ya je maka bai samu damuwa ba kawai ya tafi umra ya dawo ko ya tafi ya yi aikin hajji ya dawo bai samu wata matsala ba ba wani damuwa ba wannan sai dai kawai abin wani fi na wani lastun bi baligi illa bi shaqqil anfusi Allahu kana shiri za a ce an daga tafiya ko kuma bisa bai fito ba shaqqul anfusi ne dole dole ne ko kaka dai ko kuma kawai ana cikin ana cikin shiri ka gama komai a ce maka covid-19 ba ra'ayi kowa ya ga shaqqul anfusi ko to to shi zuwa maka saboda tsananin darajar garin yana daga abubuwan da malam Allah ya jaddada min rahama ya kirga mana cewar babu wanda zai samu yin waɗannan abubuwa sai da wahala daga ciki zuwa haji ba tare da wahala ba wani mutum ya ce maka haka ka ce masa a'a sauyi an ce an samu wani masakwace ya ce shi bai yadda ba malamai sun istin baɗin sun gano abu ka ce baka yadda ba kai ba zai shi ne haka wasu a lokacin wani sunan kano aka ce a biya masa ya zo a tafi ana biyan kudin maka a kano komai za a yi ta kanan kano sai ce to abinda za a yi shi wannan aka ba shi kudi fan kaza ne ga shi ka je a kai shi ofis din ya biya ya je layi ya sha wuya ya wahala ya sha wuya ya sha wuya sai zamanto ya biya kudin amma ya wahala aka yi ne wane yaya ya ce kai haba ya ba wannan ya ba komai aka dawo aka shirin tafiya aka zo turmutsatsin tafiya aka yi ta wahala aka je aka tafi iyafon aka yi layi aka sha gumi aka yi menene sai aka taba shi mutum biyu aka sa su tafi da shi yayawa ne ce kai haba ai ba wani wahala na wani wahala aka sha wai dai a dake duk wahalar da aka sha aka je aka yi umuran nan aka je aka komai duk wahala aikin mai tafiya shiga daga jidda zuwa mai kowane irin wahala ya sha jakarsa ta bata aka yi ta nema da ƙyar aka gano ta ya kaji ci aka yi hawa ai ba komai shi ransa bai ɓaci ba ba wahala sai da aka fita aka je mina aka gama zaman mina aka je aka yi arfa aka gama arfa aka tafi musdalifa aka yi komai daga musdalifa aka kwana aka ɗebi jamarata aka tafi jifa aka je jifa duk wahalar da aka sha sai a ce ya kaji ci aka yi ba komai to lokacin jifa ne irin na da ku jefa ku juyo ku kuma gewayawa kaga a nan ne yana juyowa da wani samu wani katon dutse ya maka mara a ido sai idan ya fashe sai jini sai mai bincike ce ya kaji ce da wahala na wahala na wahala Allah baya Allah baya to lasu mai bada di illa bi shaqqil anfusi guda ka Allah rama in kaji an daga tafiya kai dai kawai Allah ya tsaye shi haka eh Allah kuma ya ta kai mu ba wahala amma yau da kullum shi masoyi su an ce za a tafi za a tafi maka za a je ziyara mancewa da komai kake saboda annabi kuma kullum wahala ma daɗi ce eh da ma haka ya ce eh da wahala amma wannan wahalar daɗi ce wanda za ka ga a gida ga kanan ba ka da matsala za ka tafi amma ka sauka in ba ma a madina da ake samun sauƙin abubuwa ba ka je maka za ka tafi wani waje ka dingitse da tasi wata tasin ma za ka shige ta ga kana ka duba ka ce o a gida mota ta ta alaran ma ce ga marsidi na can wannan ji yana daga cikin hikima ta ubangiji ta'ala na'am shi ne allah tabaraka wa ta'ala yake lissafa dabbobin ni'imar nan shi ne yake mana tamizi tafsili na ubangiji Allah yace wal khaila doki wal hamira da jaki Allah tabaraka ta'ala yake cewa daga cikin dabbobin ni'imar nan wato akwai wato ainihin wato doki wal bigala da alfadari wal hamira da jaki litarkabuha domin ku hausu ne kawai wazina da kuma ado wannan shi ne abinda a wa'annan an ware su ne ba ci ba ne can da Allah tabaraka ta'ala ya ce wato ainihin hamma bayan kun dora musu kaya kuma mutakulubin hako kuna ci daga gare su to wa'annan su kuma wato su waɗanda aka ambata nan su don kawai an ku ado ku hausu ku ɗora musu kaya ne kaga nan ya kore maka ci amma da yake manyan su magabata kamar imamu shi wato shafi'i ya- shi ya halatta cin doki a shafi'awa suna cin doki doki ba a ci mazhabobi guda uku duka su ba su yarda da a ci doki ba amma su a mazhabar imamu shafi'i duk da dai wasu su ma suna kinci amma shi imamu shafi'i ya ce da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa zina din nan yace ya halice su ma bayan ado ita doki ana iya cinta saboda haka suna ci kasan su kuma manya ba abin da ba sa yi sai da hujja malikawa kuma da da hanafila da abu hanifa su kuma suka ce ba za a ci ba saboda allah tabaraka wa ta'ala da ya rattabo waɗanda za a cin sai ya faɗa ya ce za a ci wayannan da ya ce takulo mina shi kuma sai imamu shafi ya ce ai min haɗin har da waɗancan daga ciki adda min ba'ari ne ina nufin za a ci daga cikin dabbobi min ha al'ibul wa min ha al-baqaru wa min ha al-ta'anu wa min ha al-ma'azu ومنها الخيل akai ta bugawa imamu shafi'i shi ana cin doki to hujja dai da muke ganin za ta iya zama hadisin da nana asma binti sayyidina abubakar ta rawaito take cewa mu inji nana asma ta ce mun soke doki a zamanin manzon Allah kuma gaban manzon Allah muka soke doki kuma muka fe aka fede shi aka yayyanka aka kuma gasa muka ci Imam Shafi'i ya dogara da wannan saboda haka daga nan ne kawai ya halatta a cin doki amma su ko sauran bayan Allah nan suka ce a saboda haka ne kaje ake ta da rigima don abin da bai kai ayi rigima bane mutane suke daukan abu da zafi ai ta rigima idan haka zo da hujja da nasi shine manya suke dogaro a kai kuma kuma shi sabani akwai sabanin da akwai mas'ala allati tahillu alaiha al-ikhtilaf sabani akwai kuma mas'alar da sabani baya sauka a kanta ai ba a samu sabanin cin raƙumi ko rashin cin sa ba ko cin saniya ko rashin ci wannan ittifaqan kowa ya da wani zai zo ya ce haramun ne a ci raƙumi ko a ci saniya to shine za a ji sabanin abu a ji rigima amma doki tun daga malamai wanda ya ce za a ci wannan ya ci shi kenan wanda bai ci ya dawo gida karkace ka ci rago kawai ka kyale masu doki a haushi a ado kawai shi ne sabanin da aka samu wa ya khaliqu ubangiji Allah kuma yana halitta ma la ta'lamuna abun ma da baku sani ba na daga halittarsa mai yawa abubuwa baki daya shi Allah yakan halicci abin da ya so kuma a halicci abubuwa na ban mamaki kamar tsuntsaye ko kuma a samu wato hukushin arabi haka da masu diddike to duka haka Allah Allah tabaraka ta'ala ya faɗa tafiya ko dabbobi da akwai masu tafiya akan kafa biyu da akwai masu tafiya akan kafa hudu amma Allah bai ce akwai masu tafiya akan kafa biyar ko shida ba ko min man yamshi ala arba'in ومنهم من يمشي على رجلين تكف سنة منهم من يمشي على أربعين ويخلق ما لا تعلمون to tafiya ma dabbobi da ka gani sai wani ya ga wata tsutsa ko wani maciji ko irin dogo tsutsan nan wargaje aka duba kawahuwanta ta fa dubu to kuma gashi tana ta motsawa kowace in za ta tafiya tana takata shi kuma Allah ya ce halittar da yi mai tafiya akan biyu ne ko hudu to idan mutum ya so ya dawo ya bincike akan lamarin Allah akan wannan da ya ci tafiya akan biyu ne ko hudu mutane ga musai dabbobi to duk mai jan ciki da zaka gani da kawahuwa in ka hutar da kanka sai ka karasa waya halku ma la ta'lamun in kuma kai bincike sai ka duba ka gani in zaka samu abu mai jan ciki ko tsutsa komai yawan kawahuwan sai ka samu sauran duk suna ne hudu ce take aiki ko kafa dubu ne in an kwantar da ita za a auna sai an samu guda biyu ne a gaba biyu a baya su suke sauran kuma da ado ne na Allah saboda shi baya saba abin da ya faɗa na وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهديكم أجمعين Allah tabaraka wa ta'ala yace qasdus sabili wato tafarki nufin tafarki kyakkyawa alallahi ga ubangiji ne Allah mana tafarki madaidaici kaga bayi akai to daga Allah ne haka Allah yake ɗora bayi wasu ya sa su a tafarki madaidaici yin haka ga Allah ne daga Allah ne wamina daga cikin tafarki na Allah akwai ja'irin wato karkatacce daga barin tafarki madaidaici wanda kuma Allah ya so sai ya sa shi a can wanda kuma Allah ya so sai ya bar shi a kastar sabili tafarki kyakkyawa Allah ka bar mu a tafarki madaidaici walau sha'a da ubangiji Allah ya so shiryar da ku lahada kun da ya shirye ku zuwa tafarki madaidaici ajma'ina baki daya هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون Allah ya ce wato ainihin shi ne wannan da ya saukar da ma'an ruwa mina sama'i daga sama lakum bare ku mina sharabun daga wannan ruwan ainihin shan ku yake mana wanda kuke shan sa wa min ushajarun daga gare shi ne kuma bishiyoyi suke tsirowa da sababin wannan ruwa fihi cikin wannan ruwan ne tusimuna kuke ciyar da dabbobinku da tsirrai da suka fito da sababin sa
ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون Allah ya ce Ubangiji ne ya tsirar da wato ainihin tsirrai gare ku bihi da sababin ruwan nan da yake ainihin wato saukan muku daga sama tsirrai azzara duk wani tsiro an gama sai Allah ya ce wa zaituna kaga zikirin wato ainihin khas ba da al'amini al'amin ba da khasir sai wani da zaitun Allah tabaraka ta'ala yana fitar muku da ainihin zaitun an ambaci zaitun wannan haila da dabino wala anaba da kuma ainihin ilibai duka Allah shi yake fitar muku da shi tunda ya ambaci a cikin tsirrai suna da yawa amma Allah sai ya keɓance waɗannan ukun da ambato saboda muhimmancinsu shi dai zaitun an sani yana fitar da mai yana fitar da abubuwan amfanin nuka da magunguna daban-daban in an ce zaitun to an gama muhimmancin zaitun shi zaitun ya isa magani ko yawan ambatansa da allah tabaraka ta'ala ya yi a alkur'ani to ya isa ya zama magani kowane irin ciwo ne ya damu mutum da zai amfani da zaitun ciwon na fili ne ko na ɓoye ne na ciwon hanta ne ciwon koda ne ciwon zuciya ne ciwon kwalsa ne gashi na ciwon hawan shuga ne ciwon hawan jini ne in dai za a sha zaitun allah ko zai warkar ciwon kumburi ne gyambo ne konewa ce in dai za a shafa zaitun allah zai warkar muhimmin abu ne zaitun ya tare kuma shi kansa shi zaitun ana samun mai kuma a girki ana samun kuma shi ɗansa kuma a ci shi sa Allah ya ambace shi muhimmi ne ko mun sha faɗin mafarkin da wani bawan Allah ya yi wanda ya daɗe a kwance yana ciwo a zamanin ibn sirina mai fassarar mafarkin nan to an je ya yi shekaru sama da goma sha a kwance jikinsa baya motsi baya komai in an ci sa'a ne wata rana akan yi magana da shi yake iya yin magana sannan in amma magana komai baya iya yi to ranar an yi magani an yi magani ranar kawai sai ya mafarki da shugaban halitta sallallahu alaihi wasallama kaga waraka ta su shikenan sai igai da ma'aiki sai ce ciwon nan naka ya ki warkewa kana ta magani ko sai ce iya rasulallah sai mazala ya ce to kaje ka sha lawala ishirin lawala za ka warke sai ya farka sai allah ya ba shi iko sai ya gaya wa mutan gidan da yan uwansa ya ga manzon allah ya ce ya je ya sha lawala zai warke to menene lawala aka yi ta tunanin menene lawala to shi ne sai aka ce to a je gurin mala kasan malamai fa'ida ne da su shi sa a kowane lokaci in kaga malamai kaka wulakanta su suna da ranar su Allah ya ce malamai annabi sallallahu alaihi wasallam malamai suna da amfani a duniya ga mutane malamai suna da amfani a lahira ma ga mutane a filin alkiyama ma malamai suna taimako in an ma tafi kowa ya tsira an shiga aljanna a aljanna ma malamai ana dawowa wajen su suna taimakawa annabi ya gaya mana hadisin dogo har yana Allah yake tattaunawa da yan aljanna mai kuma kuke so muku bayan abin da ne muku sai su ce ai kai mana komai ya Allah ya ce akwai saura ai ya canke hira Allah da mu a gidan manzo Allah ku faɗi menene in ba ku shi sai a shiru kowa bai sani ba wannan neman da muke ciki mai ya rage to sai an binkita malamin ga halara ma malamin ko menene haka ake ta tambayan malamai to sai malamai ne za su ba wa kowa da an mawa wurin da shawarar cewa abin nan kaza ne yarda ce madawwamiya babu fushi ba sabawa tsakaninmu da shi ita ta rage a ce an bamu haka ne haka ne ya ubangiji abin da ya rage baka ba mu wani ka ba mu shi ne kaga mai mana komai ce menene sai a ce yardar ka sai Allah ya ce e ita ce wanda kuka shawarta su ga gaya muku sun gaya muku gaskiya malamai kenan kisa ba a wulakanta malami mu almajirai mu tsaya mu kiyaye martaban malamai mu ta kokari an mu ma mu zama malaman su kuma ayyuhan nasu masu ji su samu su amfana sirayi lafiya daga malamai su girmama su da daina wulaƙantar da malamai to shine a nan sai aka je wajen wannan malamin ibn sirina allah ya ƙara masa rama shi kuma kowa ya san ya shahara da fassarar mafarki shine mai taɗirar anami ko to shine da aka yi aka same shi aka ce ga mafarkin da aka yi ga abin da shi mai mafarki ya gani ga abin da manzon Allah ya gaya masa a mafarki kasan annabi yana aiki a rayuwarsa fili ya amfanar ya shiryatar bayan ya koma ma muna mafarki mu ganshi ya gaya mana mu yi mu ji mu daɗi mu samu lawala ai zaitun ne zaitun ne ma ya ce shi ne mana ba shi Allah ya sa ba tsakanin ladawa شجرة لا شرقية ولا غربية بعد زيتها يضيء من شجرة مباركة من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا ولا دهيت لا عشاء الله أكبر كومي يفاهم idan dai aka samu aka sha zaitun ko aka shafa insha Allah an gama to saboda haka dan muhimmancin ta Allah sai ya ambace ta bayan ya ambace ta gaba daya wannan haila da kuma dabino shi kuma dabino shi kuma dabino albarka ne shi dabino albarka ne shi sa Allah ya ambace shi anan duk itatuwa duk ba mai albarkar dabino duk wani dan itace bai kai dabino albarka ba shi kuma shi kuma babban maganinsa babban maganin dabino bayan sauran magunguna shi maganin yunwa ne shi dabino giza'un washi fa'un ne ana ci a ƙosha sharuwa kuma waraka ne idan mutum to saboda haka kaga manzalama a ya umarce mu idan an sha ruwa mutum ya ci dabino ne masu cewa me za mu fara karyawa da shi to dabino inda shi saboda albarka ne ka fara sa albarka a cikinka da bakinka an kai azumi idan kuma ba dabino annabi ya ce a sha ruwa shi kuma tsarki ne ka fara zuba tsarki a cikin jikinka kafin ka ci komai saboda haka Allah ya ambaci dabino ya ambaci wato ainihin zaitun saboda wannan fa'idar tasu sannan dabino yan uwa bai tsaya fa akan maganin yunwa kawai da albarka ba da shi ma magani ne dabino yana ƙara ƙarfin fahimta ga mai fahimta idan dai kana gane karatu wani lokacin baka gane wato in ka lizumci cin dabino za ka ji ka fes yana wanke kwakwalwa da zuciya a gane abubuwa mai yawancin dabino baya samun nauyin fahimta sannan kuma idan ciwon kwalsa ya kama mutum ya yi ƙarfi ka sha wannan ka sha wannan to an kalli cin dabino to insha Allah dabino yana maganin wannan kai dai kar mu ɗaucin ya nisanci cin dabinon da ake kwabawa na suka mai sukarin nan to mai ciwon shuga kuma ya ci shi maimakon ya samu magani kaga sai shugansa ya yi sama don akwai dabino suka ko akwai kuma tamrin sukar ko kuma akwai halin mina sukar ko ka tafi kasa mai zarki za ka gansu sai ka ci dabino mara sukari ka koshi wannan yana da magani sannan rotab ɗanyen dabino kuma shi magani ne yana saukar da hawan jini yana saukar da shuga inda za a ci ɗanyen dabino to duk cututtuka suna kaucewa yana kashe gyamban ciki ma shine ƙwarsa kuma da tsotsotsi ko wasu ƙwaruka a cikin jikin mutum da suke wahalar da shi yana kawar da su yana maganin basir yana maganin shawara yana kuma ƙara ƙarfi sama da ƙasa shi dabino kenan
وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون wato da inibai shakba inibi an ɗora shi an raba shi ne zuwa dabino saboda kamarsa da dabino wajen ruwa da abinci ne sanala kuma kai sai Allah ya ambaci komai da komai kuma ya ambaci zai cika da ambatan amman ba da khas wa min kulli samara duk dabino ma duk duk abin dan itace ya fito ne daga ruwa inna fi zalika hakika cikin wancanan ka akwai aya mai shiryatarwa a bisa kadaituwar ubangiji Allah da kudurarsa amma da kaumin ya tafakkaru na ga jama'un da suke yin tunani a cikin lamarin Allah kuma suke yin imani sannan Allah ya ce wasu khara lakum al-laila wan nahara wan shamsa ya hore muku kuma dare da rana wato ainihin da kuma yini aka hore muku kuna yin abin da kuka so ciki nasaba kenan adafi wal kamara da kuma wato ainihin wata aka hore muku shi wannan juma da kuma tauraro tauraro ana nufin taurari baki daya dukkaninsu musakharatin ababen hohorewa ne idan aka dauko haka na sahara fa'ili mari lakum laila wan nahara wa shamsa wal qamara wan nujuma to kaga waɗannan musakharatin ababen hohorewa ne idan kuma aka yi rufa sahara ubangiji allah tabaraka wa ta'ala shi ne sahara allailu dare wannan haruwar shamsu sahara suka horu lakum gare ku da rufa kenan jumla ibtida'iyya ce yago allailu sahara lailu fa'ili ko fi'ili fi'ili fi'ili mari allailu wannan haru wa shamsu sahara sun horu duka lakum gare ku wal kamaru wan nujum to duk wannan sai ka bata a jimla ibtida'iyya ce shi kuma sahara fi'ili ne mari mabaniyan alal fathi ka iya qur'a alal wajhaini an karanta a haka sai ka ce musakharatun habari ya cika ne wannan an karanta da haka sai dai a galabiyan dai an fi karantawa a nasaba saboda gabatar da wato mafa'uli da kuma hali shine Allah ce ya hore muku waɗannan abubuwa duk bi amrihi da umarnin samana da nufinsa inna fi zalika haqiqa cikin wancanan ka hore wadda Allah yi mana da waɗannan halittu nasa la ayatin wallahi akwai ayoyi da alamomi da ƙaumin ga jama'un da ya ake nuna suke hankaltuwa suke bin Allah وما ذرى لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم
karun يذكرون ubangiji Allah ne ya hore gare ku abin da ya halitta abin da ya halitta a ban ƙasa ma zara'a lakum fil ardi abin da ya halitta a cikin ƙasa ya hore shi a gare ku kuke yin abin da kuka so da shi na daga dabbobi da tsirrai da dukkanin komai da komai duk abin da kuka gani Allah ya hore mana muna abin da muka so da shi shi ya halicci abin kuma ya hore mana dan namu ne yanzu sai ka tashi ka kunna fanka sai ta yi ka sha iska kunna wannan horewar Allah ne ta yi yadda kake so ta bi ka in bai hore ba sai kai ta kunnawa ta ƙi yi. horewa ce ko matar kama za ka ce mata ke da faminti ɗaukar ruwa horewa ce in ta ce na kifa in bai hore maka ita ba shi kenan to duk abin da kaga Allah ya ba mu abin ƙasa ya halicce shi gare mu kuma sai ya hore zana din nan shine abin da ya halitta gare mu wannan duka mukhtalifa lalwanuhu kuma ababen da Allah ya hore din gare mu ya halitta gare mu ya hore mana su masassaba ne na launin dukan su idan ɗan tsirrai ne za ka ga wani kore ne wani ja ne wani fatsa-fatsa ne idan kuma abubuwan amfani ne Allah ya hore mana su muke abin da muka ga dama za ka ga kana fita titi Allah ya hore maka mota ka fara ka hau kana tafiya can sai ka ga kuma wani da baka ita baka aka hore masa mukhtalifan alwano abubuwan da Allah ya hore mana kenan wani sai ka ga an hore masa wani abun kaza kala kaza wani kuma kala kaza duk wannan baiwa ce ta Allah inna fi zalika haqiqa cin wancan nan kala ayatan haqiqa akwai aya da kaumin ga jama'u yatazakkaruna suke wa'azantuwa suke hakadaita Allah وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه هلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون kurun daga cikin da shi sa aka ce a cikin ni'imomi da suke ciki da yawa a cikin wannan sura Allah yana ta ambata wa huwa allazi sakhara al-bahra shine ya hore wato kogi gare ku ya hore muku kogi ku shiga ku yi iyo ku shiga ku yi tafiya a ciki kuna cikin kogi ku shiga ku zauna akan ruwa an hore muku shi ku yi tafiya a cikinsa sannan kuma aka hore muku ku shiga ku yi nutso ku ku samu alkhairi gwal-gwal ku ɗebo dabbobin ruwa ku kakkamo kifaye ne kwaɗina ne ƙaguwa ne duk abin da yake cikin ruwa Allah ne ya hore muku domin ku amfana da shi da Allah bai hore ba da sai a shiga ruwan a game da garare ne duk da haka masu shiga ruwa ya ta addu'a ga zakari ya gaya akwai wasu kifaye a kogin garinsu su ba cin mutum suke ba in ka shiga kana iya duk jikinka ba abin da ya dame su halara suke cinyewa
subhanallah ai tun da na ji wannan labarin na ce kai ko na iyo na daina in za su kama hannu ba ka ji ba za su ce ba sai ka ji sun kama kamar sun tsotsa sun shige duk lalube wadda suke sai sun lalubo can tsakiya
subhanallah headquarter sunan ne abincinsu kawai to amma duk da haka ka san tasirin Allah amma haka za ka ga mai iwa zai zai kawai zai nutsa kuma ya shiga ya shekaru yana kamowa Allah bai hada shi da wannan ba kowa ya hada shi Allah ya hore ba su kama masa komai ba wannan tasiri ne na Allah yake gaya mana sannan ya hore mana ruwa da takulu minhu dan ku ci daga kogi lahaman nama dariyan wanda yake mai taushi mai- wanda yake saurin lalacewa lahaman dinnan da aka ce kifi Allah yake nufi lahaman dariya an an masa sifat a- an siffanta ki- an siffanta naman kifi bi tsararati a tsarara abin da yake lalacewa da sauri in aka kamo katon kifi yanzu a ruwa in ba a yi maza an dafa shi ba banda yanzu da Allah ya ba mu firish da muke sawa in ba haka ba sai ya lalace to shi kifi daraja ne da shi amma saurin lalacewarsa ya sa talaka ma zai ci mai kuɗi ma zai ci da kifi baya lalacewa darajarsa da nauyinsa da mutuncin kifi ko da sai masu hali to sai Allah ya daidaita talakawa da masu arziki a cikin kifi shi ne ba shi siffar ɗarara saurin lalacewa da haka da abin da zai sauri ya lalace yanzu yanzu na za a dafe shi kowa ya ci in an samu kifi yanzu na za ka ga shi ne ya ce ɗariyan mana irin mai taushi mai saurin lalacewa shine la'aman ɗariyan ka iya cewa naman kifi kawai shine musulman nama kifi na da daraja da yawa ko da yake duk dabbobin ruwa suna da daraja su ne tsarkaka halarci duk abin da ka gani a ruwa duk ƙwaron da ka kamo a ruwa inda na ruwa ne ya halatta ka ce shi ba komai ko ka kamo mushe to mai kyau ne za a ci in ma ka kamo mai rai da ɗaya ne yanzu an ka kifi ƙato yana ta wutsar wutsar ai da sai an ma mamake kansa sannan za a daddatsa shi a ci in kuma aka kawo shi matacce fa sai tukunya musulmin nama kenan shi ne lahaman ɗariya wata sakar juna min hiliyatan kuna kuma aka hore muku ruwa kuna fitar da wato kayan ado daga ruwan talbasuna da kuke sa ta shine ku fitar da murjani da gwal da lu'ulu'u duk daga ruwa kuke samu ku fitar ai ta ado da shi Allah tabaraka wa ta'ala shine ya hore wa bayansa wannan wataral fulka illa ce kana ganin wato jirgin ruwa muwakhara fihi muwakhara fihi yana mai tsaga bai tsaga hanya ta ruwa yana mai yin hanya cikin ruwa shi Allah ne ya ba shi wannan kuma ya hore mana shi jirgi kwale-kwale aka shiga sai ya dinga dara ruwa yana tafiya ya yi hanya a cikin ruwan wannan mu'akhira din nan shine dara ruwa da tsaga shi a yi hanya a shige shi dai cikin ruwa babu titi cikin ruwa babu wani abin da ake sa amma Allah ya hore wa dan adam ya hau jirgi ya hau kwale-kwale kuma kwale-kwalen ya dara ruwan ya yi hanya duk Allah ya yi mana wannan ne wale tabtabu domin ku nemi min farali na daga wato ainihin farala cikin ruwa za ku nemi abin da za ku ci na kifi za ku nemi abin da za ku kamo ma na kifi da yawa ku sayar sannan za ku samu gwalagwale duk Allah ya hore muku ku shiga ruwa ku yi haka don ku samu faralarsa sannan za ku au kwale-kwale ku tafi tijara jirgi ya ɗauke ka daga nan ya kai ka nan ka shiga wannan jirgi a teku ka tafi wannan ƙasa ka gama sayayya ka ka taho ka ɗoro kaya ka ɗora kaya ka je ka kai don faralar Allah Allah duka yi mana haka ne ya ce wala Allah ku ko cewa ku tabbas hakika tashkuru na za ku zama kuna masu godiya ga Allah a bisa wannan baiwa da hore muku wannan halittunsa da ya yi
وألق في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون كما أبنجي يججب من يمن يندور وزوء في الأرض أبا القصى كففو يججب فاسو domin ku nutsu kusan ƙasa ba za ta jijjiga da ku ba Allah ya yi haka ne domin an tomin da ai kada ƙasa ta zama ta motsa ba za ta motsa da ku ba ta girgiza saboda ga dorotso ai don ta jirkita bikun ta motsa da ku sannan ya sanya muku kuma an haran koramai na ruwaye ga sanar gari gari kowanne da korama ruwa in ka gani za ka je ka ga wani ruwan don korama ne za ka ga iya ƙarshensa wani ba za ka ƙarshensa ba ya haɗe da teku kamar ne ya haɗe da baharar maliya ya haɗe da gaba ɗaya kewaye duniya wasu kuma za ka gansu kamar wato kamar kogin kwara kogin naija gashi nan za ka gan shi iya gananka kamar iyakacinsa kenan shi korama ne amma kuma ya haɗe da teku domin ya je ya haɗe da ruwa na Legas wanda shi kuma ya haɗe da na nil ya haɗe da na maliya ya haɗe da baharul muhiɗi wannan duka baiwa ce ta allah biye mana wasu bulan allah kuma ya ba mu tafarkuna hanyoyi titi titi kawo titi daga nan ti sai kaduna gashi na ka tafi zai sadar da kai zuwa garuruwa daban-daban hanyoyin da za a tafi a je inda ake so Allah ya yi mana haka ne la'allakum yace ko ku hakika bayi ta ta duna kuna samun shiryatuwa ku shirye zuwa gane manufar Allah ku yi imani da shi
وعلامات وبالنجم هم يهتدون sannan ubangiji Allah kuma ya sanya muku alamomi alamatin eh, kan- da za ku zama kuna masu shiryatuwa da su akan hanya ma'ana ja'ala lakum alamatin ba- mafa'uli ne masu bi amma aka yi kisra ba a yi nasaba ba a saboda jam'i mu'annasi salimi ko wa alamatin innal muslimina wa innal muslimati ba za ka ce muslimata ba babu nasaba sai dai a kaddara ta ma'ana waje ala lakum alamatin wa ma bita wa wannan ne da wa ma bita malam yace wa ma bita wa alufin kal jumi'a yukusaru fil nasbi wa fi- wa fi- fil jarri wa fil nasbi ma'a in an zo sai da nasabar da jarrar sai a yi masa guda duka kasan duk ilimin yana cikin ƙur'ani wa alamatin ya sanya muku alamomi a hanya ba kawai an yi titina an muku daga nan ka kama hanya hayya mai ko ka kama nan har sakwato in aka ce titin kawai aka yi ba wata alama ba za a gane garin da za a ce ba amma yanzu kana kama hanya za ka fara tarar da kwatarkwashi za ka ga dutse kana zuwa kana gaba za ka zo ka ga wata gada ka ga wani rami da ka saba shigewa za ka gani shine ya sanya mana duwar wasu a hanya in ka ce za ka tafi za ka tafi abuja ka kama hanya ka tafi ka kama kana yi ta tafiya ka kana zuwa zuba kana ganin dutsen nan alama ta tabbata ka ce kai mun zo zuba an kusa abuja ko amma an ba wannan dutsen ba wani alama sai ka shige abujan baka san ka zo ta ba ko za ka shigo kano mu da ba mu da duwar wasu kana ge kana ta tafiya kana ta tafiya kana zuwa bayan sai ka hango ta dindala wa alamatin kenan sai ka sauka ka zo kano ko kana shigowa ta go- ta goron dutse ma ake cewa kana shigowa titi sai ga goron dutse to dama kaga alamatin kenan ka san ka zo kano allah bai bai ban mu haka ba sai dai sa mana alamomi ma a hanyar sannan wadin najami haka nan kuma ubangiji allah ya sa taurari a sama na jamin nan ya zo mufuradi amma yana nufin jam'i ne ya sanya mana taurari da taurarin nan ne muke shiryatuwa zuwa gane wato ainihin dare da kuma gane lokuta na fahimtar abubuwa na gaba da hanya da za mu shiryatu da su gaba ne ko baya ne za ka gane taurara tauraro musamman taurarin nan da muke da su guda hudu na surayya da kuma na ashe da furfudani da jada su suna suna sama ne suna in suka fito to duk taurarin sai su zama masu shaida da nuna alamomi Allah duk yayi mana haka ne domin faralarsa amma ce yayi haka ne ga bayi hum su ya ta nuna ko cewa su bayi za su shirye to zuwa tafarki madaidaici
أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا
Wani تذكرون Allah ce shan istifhami ne ai man ya haluku wanda yake yin halitta shine Allah kamar la ya haluku shin zai zama ɗaya da wanda baya yin halitta Allahn gaske da Allahn ƙarya gun- gumaka kenan ana ana ta hukumanci su gumaka ba sa iya halitta komai kai a takaice ma halitta su aka yi afala tazakkaruna shin yalla ba ku azantuwa ne ku yi imani da Allah وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم Allah sai jamali bayan ya yi infisali Allah bayan ya yi tafsili shi ne dunkule nemomin dai Allah na da yawa baya gajiya da ambatansu amma sai ya dunkule mana ya ce kai nemomin nan da yawa wa'in ta'udu ni'matallahi inda za ku ƙididdige nemomin Allah ya yi mana kaza ya yi mana kaza ya yi mana kaza la tuhsuha ba za ku iya iyakance ta ba ku ce ga adadin ta babu wanda zai iya sanin iyakacin adadin ni'imar Allah sai Allah to kuma idan muka dunkule duk wata ni'ima dunkule ta kasa ta cikin manzon Allah saboda ka wannan tazkiri a cikin wannan tunasarwa ne na Allah na dunkule bayan ya yi rarrabe amma gundarin lamari ni'ima ta Allah baki ɗayanta da baye-bayen Allah da faradolin Allah da tasirin Ubangiji shine da Allah ya ba mu kakaf shine annabi Muhammadu. Isa Maulan Mushe Ibrahim yake cewa mawahibu rabbil arshi da ha Muhammadu. In ce udu na ni'mat Allah la tuhsuha. Isa ka zo da shi a ifradi. Na'am. sai Allah tabaraka ta'ala ce inna Allah la ghafurun wallahi ubangiji Allah mai yawan gafara ne ga bayansa rahimu ko mai jin kai ne gare su والله يعلم ما تسرون وما تعلنون wallahu ubangiji Allah yana sanin ma tusirruna abinda kuke boyewa kuke asarta shi a cikin zukatan ku ya ku bayi wa ma tu'linuna da abinda kuma kuke bayyanarwa والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم yaqulun يخلقون wadannan da kuke kirayi da ibada da bautawa sune gumaka ai kuma bayan ubangiji kun bar Allah kuna bautawa wani sa sune gumaka to ku kwana da sani la yakhluquna shay'an ba sa iya halitta komai wa hum face su ma yakhluquna su ana halitta su ne dan ku ana surata su kuke ku sassaka a halicce su ku ku ajiye su kuma ku ce su ne alloli wannan shirme yayi yawa أموات غير أحياء وما يشعرون أيان su يبعثون kuma kan da kuke bauta wa amwatun matattu ne duk ba rai tare da su gairu a hayaɗin ba kuma rayayyu ba kan Allah ya yi maimaita mani amwatun ai da an ce amwatun ka san fassarar su gairu a haya sai Allah ya ce amwatun gairu a haya wannan gairu a haya takidi ne na tabbatar da cewa gumaka matattu ne shine Allah ya karfafa da daɗa cewa matattu ne wa ma yash'uruna su basu ma yi sani ba ba masu bautar ba fa su gumakan su kansu basu san ma da kansu ba basu san su su su suwaye ba balle a bauta musu Allah kuma su gumakan nan da masu bautar dukkaninsu ma'ana ba su yi sani ba gumakan da kuke cewa kuma su ne allolin da kuke bautawa ba su yi sani kuma da rana ta tashi ba shine ranar da Allah zai tashi halitta ma ya na ayyana ayyuba a suna ranar da ake tashin su baki daya da halitta don duk an gumakan da Allah sai ya tara su gaba ɗaya don ya tabbatar kuma kan ba su san su ka halittar su kuka sassaka kuma abin da kuke karyatawa kuke cewa rana alkiyama karya ne ba za ta zo ba to za ta zo allolin naku ba ba su san ranar za ta zo din ba wallan ta naku kuma Mhm.
إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون Allah ce ubangijinku ya ku bayi wanda yake macancanci da abauta masa to ilahun wahidun ubangiji ne guda daya dama mun ce sura tana dauke da magana karaituwar Allah da tabbatar da kai- tauhidinsa da kuma karyatar da karyar masu shirka da shi shine Allah ce fallazina la yu'minuna waɗannan da ba sa yin imani bil akhirati da lahira shine wato ainihin ranar alkiyama qulubuhum zukatansu munkiratun mai musu ce da kadaituwar ubangiji tana inkari akan wadaniyar Allah da kudararsa da kuma tashin alkiyama wa hum suko mustakbiruna suna masu yin girman kai daga barin yin imani لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون labarin haka yake.
إنه لا يحب المستكبرين babu mamaki hakika ubangiji Allah yana sanin abin da suke ɓoyewa a zukatarsu wa ba ya nuna da abin da suke bayyanarwa kuma duka zai musu hukunci da sakayya da abin da suka ɓoye ta abin da suka bayyana innahu hakika ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala la yuhibbul mustakbirina baya yin sakamako mai kyau ga masu girman kai ma'ana yana musu haƙuba
وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين
a wannan aya ta sauka a kan na rabu ɗan harisa ne wannan babban shaki mai yawo yana tafiya sham ya je basara yana taho da jaridu idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin wa'azi yana karanta wa bayi abinda Allah ya saukar an cika ana ji shi kuma sai ya taho da taron yan daba yan iska sai su zo can kusa da yana annabi yake sai su ma su kafa nasu sai shi kuma ya hau sama ya tashi ya ta karanta jarida an yi kaza a sham an yi kaza a basara ga kaza tun da dai maganganun da muhammad yake yi labarin adawa da samuda ne to ku zo ne ba ku labarin basara da sham ba wulaƙancin da bai yi ba to shine daga cikin maganganun da ya dinga yi sai yake tambayar mutane cewa wato musulmi isamu yake cewa da su wai me aka saukar mai ubangijin naku ya saukar da annabin naku ne shi ne allah ya kawo mana ya kawo a bisa sigar jam'i domin yana da magoya baya ya ce wai laƙila lahu idan aka faɗa gare su su muminai ma za a zala rabbukum mai ubangijin ku allah ya saukar ne a bisa annabin naku muhammadu ku gaya mana me aka saukar ka san muminai ba su hayaniya sai su shiru su dale shi to sai kuma sai ya faɗa ƙalu sai kafiran maka su ce amma na rabu ne ɗan harisa yake faɗan sai su ce a sadirar awalina ne kawai ba ku da magana ƙare tatsuniyoyi ne na mutanen farko zancen adawa ne da samudawa kawai su ne aka saukarwa annaban naku ko wannan yana yin haka ne don ya batar da mutane ya ja hankalin masu rauni da musulunci sai su koma wajensu waɗanda suka jayayya kuma ya daɗa ƙarfafa su cewa abin da aka saukar ake cewa an saukar duk ƙarya ne tatsuniyoyi ne kawai abin da ya ci ne to Allah sai ta Allah tabaraka wataala ya saukar da wannan aya wai za qila lahum ma za anzala rabbukum qalu asadirul awwalina wannan akan na rabu dan harisa ne wanda shine babban shakin da yake cewa abin da aka saukar wa muhammadu inda ya gaskiya ne inda ya gaskiya ne da gaske ne amma wahayin to a zo mana da wato azaba ta raɗaɗi to kaga wannan ya kai ya kawo cikin shakawa shine Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya a kansa kuma an zo da jam'i ne a ciki saboda jaba'un da suke tare da shi wanda suke binsa saboda sun yarda da abin da yake faɗa alhamdulillah ƙara annama daraja babu ya ma?
sai babu ya awa ɗaya ta yi ta yi abu daga ba musa amin